الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du ikwa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya da muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin litinin daren talata wanda yau yayi daidai da 20 daidai ga watan Rajab wata na bakwai cikin watannin musulunci shekarar hijira 1446 daidai da 20 daidai ga watan daya na shekarar miladiya 2025 barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai taron albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta mana wace a nan fadar jihar gobe barkamu da kasancewa domin ci gaba da tattaunawa cikin addininmu na musulunci idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata rana ya teku kenan Allah subhanahu wata'ala ya yi mana arziki na kammala littafin alul masa'i littafin koyon ibada wanda Allah ta'ala ya mana arziki mun karanta ya cikin darussa guda hamsin da biyu Allah ta'ala ya mana baiwar ganin farkonsa da ƙarshensa lafiya muna ƙara yi wa Allah godiya bisa wani kuma darussan da muka yi a ciki Allah ya ba mu ikon ɗabbaƙawa abubuwa da shari'a ta halimu Allah ya ba mu ikon hannuwa abubuwan da aka nusar da mu domin gyaran sallar mu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa abubuwan da muka koya Allah ya ba mu ikon ɗabbaƙawa to da yake al'amuran namu non-stop ne ba tsayawa tattauna cewa a yau za a zo a yi muhadara insha Allah ko tattaunawa har ma na sa mata taken sallah babbar ibada wanda ya bibibi pejinmu na ɗan tsanyi sanarwa an dora insha Allah da ƙarshen wannan zama kuma za mu faɗi littafin da za mu dora daga rana ya ce idan Allah ta'ala ya kai Allah ya mana albarka Allah ku bai mana jagora Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara jaddada dugadiganmu a wannan addini Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira a babu shakka dukkan musulmi ya kamata ya ƙara ɗamara da jan jajjanwan kafar wando wajen fahimtar me yake nufi da sallah yan uwa dukkan mutumin da ya fahimci me ake nufi da sallah a shari'anci kuma ya bibi alkur'ani ya ga yadda Allah ta'ala yake magana akan sallah ya bibi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda yake magana akan sallah to babu shakka zai ƙara kankan cewa sallah ba a bar wasa ba ce a bace wanda ya kamata ka tashi tsayuwa tsayuwar mai daka haikal wajen bincike da tambayoyi game da al'amuran da baka fahimta ba ciki a ita sallah ita ce a azamul ibadat dukkan wata ibada da musulmi zai yi wa Allah to ba wanda ta kama kafar sallah ballanta ta kai ta ballanta na tafi ta babu ta daga ka cire kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah to abinda zai biyo ba shi ne ikamatu salat ita kuma kalmar shahada abu ce kudiri ne a zuciya da furuci da baki idan kai kudirin zuci ka furta kalmar da baki shi kana kazan musulmi amma ita sallah aiki na gaba kuma aiki ne na yau da gobe kuma aiki ne ba sau ɗaya ba a yi ne aƙalla sau biyar idan ma za ka taƙaito akan sallar farilla kawai kullum ubangiji yana neman ka masa raka a goma sha bakwai ta dole a matsayinka na musulmi raka'a biyu a suba raka'a hudu a zahar raka'a hudu la'asar kaga goma kenan raka'a uku magari sha uku raka'a hudu isha goma sha bakwai wannan dole ne wajibi ne akan kowane musulmi ya gabatar da wannan ibadar a dare da har in ka samu kasala ko sakaci malamai suke cewa ko sau ɗaya ka bar sallar farilla sau ɗaya a rayuwarka sau ɗaya ba kai ba da gangan to mutum ya bar musulunci sau ɗaya fa a ce ka yi shekara saba'in daga shekara goma sha bakwai sha takwas ka balaga to ka ɗau lissafin daga wannan shekarun balagar zuwa mutuwarka duk mutumin da ya sakacin barin sallah guda ɗaya ta farilla da gangan bai yi ba to malamai sun ce ba musulmi wannan kadai zai iya tabbatar ma da girman wannan ibada da sallah da kuma yadda Allah ubangiji ke kishi ta gabayinsa ita wannan sallah ya yan uwa idan mun dubi tsarin yadda ta zo mana to a wannan tsarin da ta zo mana za mu ƙara sakankancewa sallah babbar ibada ce dukkan al'amarin da Allah yake so a yi ko kada a yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya garin Makka ko garin Madina aka turo mala'ika Jibril alaihi salam yace ga abin da Allah yake so al'umma su ko ga abin da Allah baya so aikata duk abin da ka sani in ka dau azumi in ka dau zakka in ka dau aikin haji waɗannan raguwar arkanul islam din idan ka dauko hanyar auratayya ka dauko hanyar rabangalo ka dauko hanyar kasuwanci a musulunci to dukkan waɗannan da abubuwa da yawa saki aure da sauransu reno a zaman idda da sauran makamantan waɗannan to duka mazan Allah iya gare maka ko garin madina aka ce gayan da ake so kuma duk ya karanta wa sahabai da duniya ga irin abin da Allah yake bukata a yi a wannan lokaci amma da aka zo batun sallah sai al'amarin ya canja aka turo mala'ika jibril alaihi salam aka ce ka je ka taho mun da annabi Muhammad haka Allah ta'ala ya faɗa ka je ka taho mun da shi mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce ka zo mu je da kai iya kirka wannan fa duk tafiya ce domin karɓo waccan ibada ta sallah ibada mafi girma mala'ika jibril ya zo tun lokacin manzala iya gari maka ba ma yi hijira ba manzala ke siffanta cewa mala'ika jibril ya zo da wata dabba buraka wanda ta fi doki amma ba ta kai raƙumi ba ana ce mata bakla mala'ika jibril alaihi salam yake cewa ita wannan taguwa ko wannan dabba manzan Allah yake faɗa ka sallallahu alaihi wasallam cewa iya ganinka idan ta ɗau ƙafar ta can take ajiyewa domin dabba ce ta kun feku ana ganewa iya inda ganinka ya tsaya to yin ta ɗau ƙafar ta a can za ta sashi kafin ka ce mai sai ga faɓaitul maqdis palestine ta yanzu da suka je baitul maqdis sai karatun ya ƙara canjawa daga nan suka bar wannan dabba a gefen masallaci suka shiga masallacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ikar Jibril daga nan sai Allah ta'ala ya ikon su suka yi sama Allah da kansa ya umurce su da tahi sama suka tashi ana fahimta shine Allah ta'ala ya sako da aya ta farko cikin suratul Isra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يتي tsarki ya tabbata ga ubangiji alladhi asra bi abdihi wanda ya tafiya dare da bawansa lailan wannan taukidi ne min al-masjid al-haram daga ɗakin Allah mai alfarma na maka ila al-masjid al-aqsa aka je da shi zuwa ga masjid al-aqsa ile masallacin da ke Isra'il yake Palestine Allah yake cewa lilir yahumin ayatina don mu nuna wa manzon Allah ayoyin mu inji Allah innahu huwas samiul basir hakika Allah as-sami'u ne mai ji ne sannan kuma albasiru Allah mai gani ne iya jin komai iya ganin kowa ana ganewa to wannan tafiya ita ce jigon karɓo ibadar sallah wanda manzon Allah ya ya dawo duniya da ita sannan aka lazimtawa dukkan musulmi ya dinga maimaita da sau biyar a daidai manzala suka tafi yake bada labari suka je sama ta ɗaya suka nemi izinin shiga aka ce wane ne zai ce ni ne jibril aka ce da kai dawa sai ce da ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku masu gadin sama ta suka ce an muku izini ku zo sai ce eh an mana izini mu zo sannan aka bude sama ta ne suka shiga sama ta biyu haka ta uku haka ta hudu haka ta biyar har zuwa sama ta bakwai da mala'ika jibril da mazala suna tafiya da aka je sama ta bakwai daga nan suka ƙara tafiya har aka je gunda mala'ika jibril alaihissalam ya ce ya rasulallah ni ba duk saƙon da allah yake bani a nan da ke tsayawa ban taɓa wucewa gaba da nan ba duk aika da allah zai mun zuwa duniya ko zuwa ga annabawa to a nan da ke tsayawa amma kai allah ya ce ka wuce gaba kai sallallahu alaihi wasallam duk fa wannan tafiya ce domin karbo ibadar sallah manzon Allah ya ce gunda ba wani wanda ya ji ko a zuci cikin mazaji ba wanda ya ji ko Allah ya kira manzon Allah ya ji Allah ya ce ga ibadar da nake so da kai da al'ummar ka ku dinga yi shine Allah ta'ala yake cewa manzon Allah da ya ce ma zagal basar wa ma baga laqadar amin ayat rabbihil kubra hakika manzon Allah da yaje idan sa bai gushe kan abin da yake kallo ba bai kalla kallan kauye ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa ma baga bai wuce gona da iri ba laqadar amin ayat rabbihil kubra Allah ya ce hakika ya ga wa'ansu daga cikin ayoyin ubangiji manya manya a wannan tafiyar manzan Allah ke ba da labari sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta an bude mai wuta har ma ya ga nau'i irin mutanen da ake musu azaba a wuta kai tambayi mala'ika jibril ce waɗannan fa sai ce ai masu laifi kaza ne waɗannan fa masu aikata laifi kaza ne irin kalar azaban nan fa ta masu aikata laifi kaza ne manzan Allah an bude masa aljanna ya shiga ya gani ya ga cozon la'arab ya ga mala'iku ya ga kursi ya ga al'arshi manzo Allah ya ga manya-manya daga cikin ayoyin Allah daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ka taho ku yi sallah 50 da kai da al'ummar ka a dare da yi farkon ba da umarnin sallah sau 50 aka ce ai malaika jibril alaihi salam kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da yazo sama sacce ta shida a dawowa sai har da annabi Musa alaihi salam annabi musa alaihi salam yake cewa da me aka baka umarni sai maza Allah ke faɗa annabi musa alaihi salam cewa a ubangiji ya bani umarnin sallah hamsin da ni da jama'a ta a kullum sai ke cewa ce fas'al rabbika takfif ka koma ka roki Allah ya sassauta muku a rage domin ni a na na na na na jagoranci al'umma ka na san matsalolin mutane ka koma ka nemi sauƙi daga Allah manzon Allah ya je gaban zatin Allah ya nemi sauƙi Allah ya rage ya dawo annabi Musa ya ce nawa aka rage ya ce kaza ya ce koma dai ka nemi sauƙi ya koma ya sake dawowa ya koma ya sake dawowa har sai da sallah ta zama kwaya biyar ana ganewa har sai da sallah ta zama kwaya biyar ake yin ta amma ja can sallah hamsin aka ce ai adire yi shi ne mazan Allah ke cewa Allah ya ce ku je ku yi sallah biyar amma ladan sallah hamsin za ku domin jin kai na Allah da kuma irin kaunar da Allah ke wannan al'ummar sanadiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ya dawo gari maka duk da haka sai da mala'ika jibril alaihi salam ya rako shi gari maka ya dawo da shi sannan ya shiga gabansa ya yi sallah practically can Allah ya faɗa mai sallah theory an karanta mai iliminta da ya zo kuma sai mala'ika shiga gabansa ya yi sallah daga kabbara ruku'i ɗagowa daga ruku'i sujada ɗagowa daga sujada har zuwa sallama mala'ika jibril to irin wannan sallar Allah yake so a yi da kai da al'ummar shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabban da suke nan ya shiga gaban su ya musu sallah ya juyo ya ce da su sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yanda ho gani ina yin sallah ana fahimtar wannan to wannan fa ya uwa shine hanyar da aka bi wajen karfo sakon wannan ibada ta sallah zuwa gare mu idan muka dubi wannan channel din zamu gane lalle sallah ta zama babbar ibada domin ita ce kadai aka tafi da manzon Allah game da saman bakwai domin a bashi sakon sallar ya zo da ita duniya a yi ta a musulunci sakon ma ba a ce mala'ika jibril karɓo shi zai faɗa ba a manzon Allah su tafi Allah ya bai magana shi da shi ba tare da wasitar mala'ika ba wannan sallah domin irin girmanta sai shugaban halitta yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah farko na abin da za a fara bincikawa kan aikinka aiki na aikinmu mazanmu da mata bayan ka mutu binciken farko na aikinka to sallah za a fara bincika yaya kana da ilimin yinta ka san kabri da ba'adinta a kai tun daga ma tsarki ya ake tsarki ya ake alwala in an samu matsala a alwala ya za a warware ya ake kabbarar harama da wani kaya ake sallah ina ake fuskanta ana ganewa ina ne al'aurar da aka ce wajibi sai ka rufe za ka yi sallah duk wanda iya karkashin ilimin ka game da sallah sannan da sanin lokuta kuma wani lokuta ne ubangiji yake so a yi mara sallah wani lokaci da wani lokaci in rana ta kai ina in rana ta kai ina a lissafi a zawali inda a wancan lokacin ba abu saboda ka duk wannan iya karkashin abinda malamai suke cewa ita sallah dama sai daga cewa aqimus sala ko iqamatu sala wannan fi'ilin na iqama din to shine yake nuna cewa sai ka tashi ka ilimin yanta sai ka koya sai ka je ka koyo sai ka yi tambaya sai ka nemi ƙarin bayani sai ka nemi buɗe domin sallah ba a yadda ka yi ta da wayanka ko dubara ko iya sani ka ba kuma aka lazimta ma ita a cikin jami'i har ma in kai sallah kai kaɗai babu larura to an ce lada ɗaya za a baka wanda kuma ya sallah cikin jami'i a musulunci za a ba shi lada 25 ko 27 daraja kai abubuwan ba lada ba daraja ta fi sallar mutum ɗaya bi saba'in wa ishiri da daraja ko bi kamsin wa ishiri da daraja yasa akwai wani magabaci abu zura'a shi an ce idan wani dalili ya sa ya rasa sallar jami'i kuma dalilin a shari'ance ya ce idan ya tashi yin wannan sallar da bai same ta a jami'i ba sai ya maimaita ta sau 25 ko sau 27 misali a zahar ce idan ya zo yi a zahar ɗinsa da bai samu jami'i ba ya yi sallama to sai ya tashi ya kara ka'a hurhudu hurhudu har sau 27 ya ce wai allah ko lada daidai allah yake ba da zan cimma wancan ladar da yake an fahimta wannan ba masa haɗi ba ne iya cikin magabata ne domin kada ya yi misin na irin darajar da ake samu wajen wannan ibada kuma hakan zai nuna makan cewa ba sakaci ba ne ya sa yaran sallah a gida inda mai sakaci ne ba inda za a yi wani rako'in har sau ashirin da bakwai ba zai yi ba to magabata haka sun yi wannan ibada domin sun san girmanta sun san sallah a azamul ibada ta ce babbar ibada ga a sa'id bin musayyib Allah ya masa rahama an ce yayi shekara 27 ko abin da ya kama da wannan ba a taba tada ikama baya bayan liman shekara 20 da wani abu bai taba misin na jami'i ba kai ba a ma taba yin ikama baya masallaci ba ba fasa habiba ne iya cikin tabi'ai duba yadda ya ga yadda manzon Allah yake kulawa da maganarsa da aikinsa game da sallah yadda Allah yake maimaita maganar sallah sama da hu 86 a Qur'ani duk irin wannan nasuhin suka dauka suka mai da abin ya zama jini da fata su game da sallah kuma sun ga yadda manzon Allah ya cika lahazan sa na karshe bai fi kwana ɗaya ko biyu bai koma ga Allah sai da ya dawo sai na Abbas da sai na Ali da Fadl suka zo masallaci mazala iya dafa da iya daddafa suka zo masallaci domin ya nuna wa mutanen duniya musulmi cewa ba ɗan ƙanƙanin uzuri ba ne shari'a za ta ba ka dama ka ke sallah ajiyar mazala jinyar ajiyar yake amma sai di daddafa wa su habbai iya dafa kafaɗinsu suna riƙe shi sannan ya zo ya nuna wa mutane muhimmancin sallah ajiyar a ƙasar rayuwarsa yasa wannan bawan Allah ta bi wannan magabaci a Imam Hassan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa shi a fahimtarsa da nazari da research game da sallah yace da za a ce sallah za a musulunci kai za a ƙara mai rukuni ya zama to shida ne ba biyar ba to shi ya gani sallar jami'i za a samu ya zama shine arkanul islam asit har in ma zai yi domin yadda manzon Allah yake ba da muhimmancin kulawa game da sallar yake wannan ita ce sallah ya uwa wanda manzon Allah ya karɓo ta da umarnin Allah sannan ya ce zo ya faɗa al'umma ga yadda za a yi manzon Allah ya faɗa al'ummar musulmai lokutan sallah bayan kuma ƙur'ani ya yi bayani a cikin suratul isra Allah ta'ala yana cewa aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl sai ce wa ƙur'an alfajir inda ƙur'an alfajir ka da mashafuda kaga wannan aya ta yi bayanin lokutan sallah nan guda biyar gaba ɗaya su ya ce a ƙini sallah li duluki shams ka tsaye da sallah duluki shams ne zawaluwa lokacin da rana ta yi zawali ka tsaye da sallah an fahimta sai malamai suka ta yi ne sallar azahar da la'asar ya ce ila ga saƙin layi idan dare ya shiga har duhun dare nan ma ana bukata ka tsaye da sallah shi ne tsallar magariba da isha'i sannan sai Allah ya ware asuba daban sai ce wa ƙur'an alfajir sannan da ƙur'anin asuba ibn kasir mai tafsiri Allah masa rahama yake cewa abin da yasa aka ce mata ƙur'an alfajir littilala ala idalatul qira'a fiha domin manuniya ce cewa ita sallan asuba ta keɓanta wajen son a tsawaita karatu a cikinta yasa aka ce mata qur'an al-fajr da qur'anin asuba qur'anin al-fajr inda qur'an al-fajr kana mashhuda domin shi sallan asuba mala'iku ma suna zuwa ana yi da su ko mala'iku mala'iku suna zuwa daidai lokacin da za su karba aiki da mala'ikun da suka kwana da kai a matsayin ka na musulmi da kullun kana tare da kiraman katibina ya alamu na matafal ita kuma sallah ya yan uwa ita ce ibadar da tun kafin ka fara tsallar ake rubuta ma lada ana ganewa tun kafin ka ce Allahu akbar ake rubuta ma lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa a gida kake a kasuwa kake a gona kake a ina kake a office kake kai alwala ingantacciya ka fito daga inda kake domin ka fita ka je ka yi sallah a masallaci in a gida ne haka in a kasuwa ne in a gona ne in a ofis ne kada ya baro gunda kake ka tafi sallah a masallaci manzala ce duk takunka na dama ana ƙara ma daraja da shi ana ƙara ma lada da daraja duk takunka na hagu kuma ana goge ma kusakuranka na rayuwa matsayinka na musulmi ya ce ko taku dubu sau dubu sau dubu za ka yi to mala'iku suna mai wannan ji manzala sallallahu alaihi wasallam kaga ashe tun kafin ka fara sallah ka fara cin ta goma cin moriyar sallah ne wani abu kuma abin sha'awa abin burgewa game da ibadar sallah idan kai sallah ka zauna a inda kai sallah asuba ce kana da lokaci la'asar ce azhar ce magariba ce isha ce duk lokacin da zaka dauka bayan an yi sallama bayan liman karatun qur'ani zaka samu damar azkar ne istighfari ne la ilaha illallah ne an ce duk lokacin da zaka dauka a masallacin matukar ba maganar duniya kasa ko da ita kuke da wani ba to ana rubuta maladan kana yin sallah to dan Allah ya yan uwa wannan kadai ya isa ya sa mu gane cewa ibada sallah ba ibadar wasa ba ce gabanta da bayanta dulla da ake samu matukar kayi ta yanda aka umarce ka kayi ta yanda shari'a ta koyar yasa wancan hadisi ne ce sallu kama ra'aitu muni usalli akwai magana a wannan ku yasa imam nasiruddin albani Allah ya masa rahama littafi su tumiye akan wannan hadisi wanda ake ce masa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafi guda akan wannan hadisi kama ra'aitu muni usalli ana fahimtar wannan ke sallaka tayi daidai ta kamantu da irin sallar da manzon Allah ya da sahabbai sannan duk irin wannan fallar da ake samu zaka sa ran samu amma in sallar ka kayi ta wata siffa wata kama daban to babu shakka sakamakon da ake samu irin wannan baka yi a cikin shi misali guda biyu akwai wani bawan Allah wanda aka yi wannan wancan hadisin na sallu kamar aitimuni usalli ko kuma a almusi a salata hudun nan wanda aka yi wancan littafin akai shi ma wata rana wani bawan Allah ya zo bayan manzo Allah ya yi sallama daga sallah ya kuma gefe iya askar iya tasbihat sai wani mutum ya shigo masallaci bayan an yi jabi baya nan sai yi kabara yi sallah mazala iya kallon shi da ya gama sai zai sa mazala zo ce assalamu alaikum ya rasulullah sai mazala ce wa alaikum assalam amma irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah sallar ka bata yi ba haka mazala ya faɗa masa ya je ya sake sallah mazala iya kallon shi da ya zo yi wa mazala sallama mazala ya karɓa mai sallama ya ce amma koma dai sallar ka bata yi ba sai da wannan bawan Allah ya yi sau uku da ya zo na ƙarshe ce koma ka sake sai ce manzan Allah wannan ita irin sallar da na iya daga wannan ban iya wata sallah bayan wannan saboda koya mini allin ne manzan Allah koya mini ya zai sannan manzan Allah ya koya masa tun daga tsayuwa istiqbalil qibla har zuwa magana cewa assalamu alaikum manzan Allah ya koya masa duk yanda ake kai kaza ka samu nutsuwa kai kaza ka samu nutsuwa a gaba kaza sanan tsallaka gaba kaza kai kaza haka mazan Allah ya koya masa tartilan tartiban ana gane ko mazan Allah ya koya masa duk abin da ake har ma malamai suke cewa dalili ne guda biyu wanda ya sa manzan Allah ya ce wa sallar ba ta yi ba duka ko malamai sun ba su sunan matsayin farilla ko wajibi a sallah an gane ko shine tumanina was saqina nutsuwa nutsuwar ta ba da damar aikata aikin da aka ce a yasan in kai kabbara ka nutsu wajen karanta fatiha kuma karatu mai inganci ba karatun da ba makaranta ka je ka koyo ba wani haɗari wanda da yawa daga cikin mutane sun kau da kai game da shi kunga wannan fatiha ɗin da ake karantawa manzo Allah ya ce wala duk wanda bai iya karanta ta bai da sallah la salata liman lam yaqra bi ummi alquran hadisi mai inganci in baka iya karanta fatiha ba to baka da sallah domin duk sallar duniya in dai sunanta sallah to akwai karanta fatiha ce in ka dau sallar farilla ka ta muna yi in ka dau sallar nafil fili ana yi in ka dau sallar idi ana karanta fatiha in ka ɗau sallar neman roƙon ruwa sallar kiskewar wata sallar kiskewar rana in ka ɗau sallar hatta sallar gawa ana karanta fatiha ce in dai sunanta sallah akwai fatiha a cikinta an fahimci wannan to shi yasa take da muhimmancin gaske ƙwarai da gaske amma a yanzu za ka ji wani suna karanta fatiha ɗin kai ka ce ba su taɓa zama a gaban malami ya koya musu ko malamai suke cewa a karatu na ƙur'ani specially ma na sallah akwai abin da suke ce masa lahanun kafi da lahanun jeli idan lahanun kafi ne to akwai afuwa na sallaka ba ta ɓaci ba kuma ba za a kama ka da zunubi ba sai dai ka samu raguwar lada amma idan lahanun jali ne suka ne ko kuma tabo ne bayyananne wanda yake canja ma'anar karatu to na farko dai wannan fatiha ba ta karanto don ba haka ake karanta ta ba abu na biyu kuma ka da sallah abu na uku in ganganci ne yasa kai kuma Allah zai iya kama ka yanzu misali alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah bil ha asghira da ha karami ko da ha karama ake faɗin alhamdulillah idan ka ce alhamdulillah ka sa ha babba a gun to ka jirkita ma'ana ka gayyara ma'ana ana gabar ka yamma an fahimta idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniya idan ka karanta ta yadda take a rubuce amma ka ce alhamdu ka sa ha babba to ka siffanta wa Allah wata siffa mai muni ka siffanta Allah da wata siffa mummuna wanda aka in ka ganganta wannan iya iya kai ka zuwa kafirci an fahimta ko ghairil mangadubi mangadubi har yanzu akwai masu faɗar wannan wannan lanun jali ne ba za ma sauki a wannan ba duk wanda ya karanta fatiha da ghairil mangadubi bai da fatiha bai da don ba haka aka ce karanta ba akwai irin wannan dewa suna nan dole sai kaji an koya ma ka koya sannan za ka ga layin mutane da suke tsaye da sallah bisa umarnin Allah bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wancan bawan Allah dalilin da yasa manzan Allah ce koma ka sake sallah domin ya ga idan yayi ruku'i baya nutsuwa a ruku'i ya kama gwiwa zai tasu manzan Allah ya ga idan yayi sujada baya nutsuwa a sujada iya dora goginsa a kansa zai tasu manzo Allah ya kula da shi kwata-kwata babu nutsuwa a sallarsa ya sa ya ce sake sallarsa ba dai ba yanzu ka zauna masu irin wannan sallar za a gansu sama da dubbai a cikin mutane akwai shi ma wani bawan Allah da ya zo manzo Allah ya ga iya sallar nan ta gaggawa iya sa goshi a ƙasa ya dago iya kama gwiwa ya daga haka dai sai ma Allah ya ce da ilaumita ala haza lamitta ala khairil milla da ka mutu kana irin wannan sallar to da ka mutu kai ba musulmi bane ka mutu eh kai ba musulmi bane haka manzo Allah ya faɗa masa to kaga wadancan mutane guda biyu su sun yi sa'a da manzon Allah ya gansu ya gyara musu da kansa to amma da yi da kai ba yanzu wane ne dan ka bata sallar da gyara mu idan mutane kowa zuciyarsa ta zo nan makuru ni za ku yawa sallah tun gaban aibi ka muke sallah aikin banza aikin wobi kuma ne ma yake taimake ka amma sai shi dan ya zo ya ingiza ka ya ma kaini a gaban ma aka haife ka ba a gaban ma aka auri uwarka fa da sauransu ya za ka yi mana haka ba ma san rashin kunya kuma alhali abin da kayin kuskure ne ba haka ake yi ba shi dan ya ingiza ka ya hana karɓi yaranka ya sama girman kai ko kuma in an zo ana karatu game da sallah kai ba za ka zo ba kana can kana sharholiyanka amma kuma mas'ala ta qabli da ba'ad baka san su ba yanzu dai ga ku da kuma kai karatu mun yi darasi akalla ya fi 20 da wani abu akan mas'ala qabli da ba'ad wannan ya ake in abu kaza ya faru ya za a aurore matsala ya za a yi ya za a yi duk ga sunan mun suna cikin suna cikin suna cikin audio group din mukaci wanda kai da kanka da kake bibiyan karatun za ka gane da akwai kuskuren da kake albarkacin zaman ka agun karatu ka gane kuskuren kuma za ka gyara to ina wanda baya zuwa ko bai zuwa bai ci ko baya zuwa gun malamai haka kawai shi musulmi ne irin waɗannan mutanen irinsu ne tsoron da ake faɗin Allah ya gaskata a kansu allazina hum an salatihim sahuna masu wargi da ko kula game da sallarsu wanda Allah sai da ya alƙawarin babbaka irin waɗannan mutane fawailun lil musalli allazina hum an salatihim sahun wanda ba su dau sallah a bakin komai ba waye su mata fi sallar su muhimmanci ana ba mu labari ba akwai wanda aka kira a waya ba wai iya sallah aka kira shi a waya wai dan koye ya daga mai kuma iya sallah da Allah wannan ko sabon tuba zai wannan sabon tuba dai zai wannan a matsayin ka na musulmi ko kuma wanda ma shine mai dan dama dama iya jin wani tana motsi zai dauko ya duba ya gani ba wai ki kiransa sai biyar kuma alacewa sai shiga bar sallah to kowaye za ka daga mai wayan ne ko tunumbu ne za ka daga masa wayar kiri da shugaban kasa ko ko shi ne za ka kira za ka daga masa waya ai Allah ya ce ya ayi wallazi na amonu ta jibu lillahi wani rasul iza da aku lima yi in Allah iya kira ai ba kiran da ake ji sai na Allah yi to amma dewa dewa mu wallahi mas'alar waya kadai ta isa ta rusa wani sallarsa gaba daya domin tana hana ka nutsuwa kuma nutsuwa gaba ce a sallah farilla ce ita wannan wayar wai in ka kashe ta gaba daya a yan minti biyar bakwai da za ka yi sallah me zai faru ne me zai faru a ciki wani ma sai awa biyu ba kira shi ba kuma ka zo ka bar wayar ka abu ana sallah kana rinkito iya ta tashi wani kiɗa ne ma wani waka ne iya shiga cikin lasfikar da limami yake mau karatu a ji waƙa da kiɗa a cikin masallaci ka san hukuncin wannan kwakai a matsayin ganin musulmi ka san hukuncin kiɗa da waƙa a masallaci kuma ka ɗauko ka kawo ɗakin Allah ana waƙa ana kiɗa ana ihu kuma kana sallah kuma shi kenan ka ɗauka ba wani abu da zai biyo baya to daga cikin irin rashin kulawa da muke wa sallah akwai irin wannan abu na biyu wa'ansu idan za su yi sallah sun manta da kan cewa zuwa za su yi basu da ubangiji su tun da manzan Allah sallallahu alaihi sai ce al-musalli yunaji rabbahu shi mai sallah ganawa suke da ubangiji gani ba ka san dai gani ai ka je ka samu wani ya baka lokaci ku je ku tattauna da shi waye Allah ma babban mutum ne ku kana da bukata a gonsa ka dinga faɗa masa matsalolinka da bukatunka to kullum Allah yana gayyatar mu gana da yi sau biyar a sallar farilla ma kenan banda na fi da zaka to amma wani sai ya zo gai da ubangiji da rigar da komai unguwar garinsu ba zai je gidi shi ba mai unguwar unguwarsu in aka ce yana kiransa wannan riga da ya zo yi sallah wallahi ba zai je gumi unguwar unguwarsa da ita ba ba ku gani ne tsakaninmu ga Allah haka zai zo kawai shi sallah zai fi zama ruwansa kuma ƙura'ani yana faɗa mana cikin suratul a'raf Allah ke cewa ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku ƴaƴan adamu Allah ya ce ku zu zinatakum inda kulli masjid ai inda kulli sala ku riƙe adonku da sanya kayanku na mutunci da sutura mai kamala a duk lokacin da za ku yi sallah a duk lokacin da za ku yi sallah lalle ilalla mu kula da irin tufa da za mu zo mu tsere ibada sallah da ita akwai tufar da ka san in kai sallah da ita to ka san babu girmamawa tsakaninka da Allah babu shi bayan wannan da yawa muna sakaci da lokacin sallah ita kuma sallah in lokaci ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ita sallan nan a kun mai imani to iba wajibi ne mai lokaci kitaban wajiban mawqutan mu'akkatan ibada ce mai lokaci yasa malamai duka suka yi ittifaki cewa tun mutumin da ya yi sallah kafin lokacinta ko da kuskure ne sallah ba ta yi ba inda kuskure ne waya Allah malamai suna ganin za a ba shi ladan nafila amma in lokacin ta yi so ya sake wannan sallah in kuma kai sallah da gangan ka san lokacin ta bai ba kai na farko dai baka da sallah na biyu kuma kai sabon Allah sai Allah ya kama ka da laifi domin kanat alal mu'min kitaban mawquta wajibi ne mai lokaci shi yasa musamman matasa ku tsaya ku ji wannan gabar akwai ittifaqin magana sahabbai akalla sun kai guda bakwai ku je ku duba sufatu salatu na malam usaimi ya kawo magana tun daga abu huraira abdullahi dan umar abdullahi dan abbas mu'adh bin jabal an gane ko abdullahi dan mas'ud da sauransu ne sun kai sahabbai bakwai suka yi ittifaƙin cewa duk mutumin da aka kira sallah iya ji da kunnensa lafiyarsa kalau ba wani dalili da shari'a ta yarda ya zauna ya ƙi yin sallah a lokacin babu wani dalili aka kira sallah aka samu interval tsakanin kiran sallah da zuwan liman duk iya ji iya can iya nasa abu har liman ya zo aka tada ikama bai fatsai abin da yake ya zo ya jona sallar ba har aka yi sallah aka yi raka'a ɗaya biyu uku hudu in sallah mai raka'a hudu ce aka gama liman ya yi sallama iya ji iya gani kallon bola yake a'a a kasuwa yake a'a zama suke a tambul suna hira a'a me yake hira san abin da yake yi to wallahi wannan safa su ce ko daga baya yi sallar ba ruwan Allah da sallar su Allah baya su wannan sabon duk sun yi magana akan to amma yanzu abin da zai ƙara baka mamaki musamman matasa a sa wani dabi na ƙwallon kafa mai zafi a ce kuma an sa shi karfe bakwai zuwa karfe shida da rabi zuwa karfe takwas kasan a lokacin za a yi sallar magariba da shi ina muku rantsuwa da Allah babu kafara akwai wanda in ya zauna a gaban tarihi dinan ba zai tafi ba zai tashi za a samu kuma za a samu suna da yawa ko musulmi ne dalilin kallon bal sai asarar yin sallah a lokacin ta da jini to wannan idan ya mutu a daidai lokacin ne zai faɗa wa Allah kuma da kansa ya san wannan abin da yake wannan abin da ya hana shi zuwa ya sallah ba uzuri bane da Allah zai karbe shi ya sani ya sani bai cikin uzurin da Allah zai saurare ka shi idan ka ɗau lokacin da ake harkokin siyasa mutane nawa ne suke ɗaukan hutun sallah idan ana kamfen ɗin siyasa ana fita kamfen ɗin siyasa a galabiya tun kafin sallan kaza wani ba a dawa sai karfe biyun dare wani sai dab da asuba ma za a dawo wallahi wani ba zai yi azhar ba ba zai yi la'asar ba ba zai yi magariba ba ba zai yi sha'i ba shi da iya bin tawagar ɗan siyasa suna kamfen ba ruwansa kamar an ce hutun ma'aikatan gwamnati da disamba a lokacin siyasa ya zo kamar an bashi hutun sallah kawai ko musulmi ne ba ana fahimta kaga wannan bisa doron shari'a kuma bisa gaskiyar magana duk mai irin wannan ta'adar wallahi ba musulmi bane ɗazu na karanta mukan cewa duk mutumin da ya ba sallar farilla ɗaya a rayuwarsa da gangan to malamai sun ittifaqi ya fita daga musulunci da gangan ka ce kai yau dai ba zan yi la'asar ba zan yi ba lafiyanka kalau ba hauka ba ba taɓin hankali ba wani komai ka ce kai ba za ka yi sallah ba kwaya ɗaya ba to malamai sun ce a wani lokacin kamar musulunci sai dai ka dawo kuma to ina mutumin da wani in an fara irin wani harkokin bal ɗin ko kamfen ɗin walla irin sallar da zai asarar barinta a lokaci Allah dai kawai sun yi wasu akan abin da la yusiminu wa la yughni a duniya can ma wahala ce duk masu irin wannan haukan bikin siyasa kuma su ne mafiya shan wahala ana kaiwa gaci ana rantsar da wanda ya ci to za a za za za sa yan sanda samun wuye ba kai mazo ofis ba kai saba wallahi ai an yi amfani da kai lokacin da ake son ka an yi an yi watsi da kai amma akan wannan kana neman ka zama dan wuta kuma ko akan harkar bal ne yahudawa yahudu da nasara wadda ba ba san ma abin da kake yi ba ba su san ma kana yi ba sani ba wallahi sai na an taɓa mu labari cewa in ya gaskata an tabbai wani dan bal an ce masa duk duniya me yake so sai ce masa matarsa da yansa yake so abin da yake so kenan a duniya an gane ko sai aka ce kuma duk duniya me yake ki me baya so sai ce shi baya son musulmai da musulunci baya so a gaskiya faɗa ai gaskiya ya faɗa sai ake cewa da shi ya magoya bayansa masu supporters na su iya kwallon kafa akwai musulmi a ci sai ce shi da ya sama musulmi suna kallon sa kwallon kafa ba zai kwallon kafa ha antum haula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum haka Allah ya ce ga su dai kuna gani kun dau son duniya da jarabar so kun musu kuma su ba sa son haka Allah ya faɗa wala yuhibbunakum ba sa son ku Qur'ani zai faɗi magana ka sama masa ne ba zai yi ba kuna son su wani to ƙarewar so wani riga mai sunan kafirin zai sa bayansa ya yau ko tambarin club ɗinsa ko cross ne a jikin tambarin haka zai sa domin ƙaunar da yake wannan club ɗin ƙwallon kafa ko domin ƙaunar da yake yawa wannan ɗan ƙwallon kafa ya sanya sunan arne iya dako da shi iya yawa a gari kisan su yake to Allah ya ce su ba sa son ka kuma tajriba ma yau da gobe ta nuna sun ba sa son ka ba sa son ka ba sa son addinin ka ba sa son launin fatar ka ba sa son alƙiblar ka ba sa son manzon ka ba sa son littafin ka duk abin da ya shafe ka ba sa so kuma kai kana son su wani wace irin asana ce wani irin rashin zuciya ne wannan ƙarshen asara kenan shi yasa imamu ahmad dan hanbal Allah ta'ala ya ƙara masa rahama wani almajirin sai ce iya kula da shi idan kafiri zai wuce ta wajen imamu ahmad sai imamu wani rufe idan saka ya rufe idan sa sai shi almajirin yake tambaye sa akar muka lahu shin kallon kafiri ma ba kyau ne zunubi ne sai shi a'a ni mutumin da ya buɗe baki ya ce baya son manzon Allah to me abin kallo a kusa kuma ne me ce da kallo ba wallahi bai shin kalle shi ba haka imamu ahmad ya faɗa mutumin da ya ce bai san manzan Allah bai san ƙur'ani bai san musulunci ya ce kallonsa ne mai zan yi mai zan kalla a cikinsa yasa duk lokacin da imamu ahmad iya zaune ar ne zai wuce wala rufe idan zai yi to amma kai za ka je ka bada kuɗi ka kalli wani abu kuma kai asarar sallah a kan kallon wani abu kuma ka dawo da baƙin ciki da damuwa a kan kallon wani abu wani wace da kasara ce ina hankalin mu yanzu wannan kuɗi da kuke zuwa kuke bayarwa a gidajen kallon kwallon kafa kun san irin me ake da su kun san an tara rabanu gina ake kaiwa ku bincika ku gani da irin wannan kamfanonin ba duk na kasashen amerika ne ingila faransa ba a galabiya da irin su suke siyan makamai sai kaiwa isra'ila ake kashe yan uwa ake hana duniyar musuluncin ku zaman lafiya a dinga cuso muku bala'i ku da kanku za ku ɗau wuka ku farmawa cikin to da mutum ya ɗau sallah babbar ibada ce duk wannan abu ba zai same shi wallahi ba zai same shi to daga yayin uwa irin wannan iya cikin ƙalubale da yake kan yan uwa musulmai a yau wanda da yawan mu ita kanta ibadar sallar ma tana buƙatar a mata garan bawul abun wasu mutane har gobe kai yanzu da yawa zaka samu musulmi iqama habe ya tada rawa ya tada ikama yanda ake tada ikama a musulunci wala bai iya ba yi ba zai yi ba yi ba da dani ba yi ba liman ba to za ka yi sallah ka kira ya za ka yi ya za ka yi tada ikama kuma tada ikama wala wani bai iya ba ina ma za ka ji game da ka me ake karantawa a tasbihi me ake karantawa a sujada in an dago daga ruku'i me ake karantawa duk ba ruwansa shi ne kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya gama irin wannan a zahiri iya sallah amma agun Allah ba sallah yake mu kula da cewa sallah babbar ibada ce mu gane cewa akwai wasu gurabe da za mu takaita a kansu wanda da yawan mu muna samun kuskure wajen aiwatar da wannan aiki na farko tahowa masallacin daga gidanka daga shagonka daga kasuwarka daga inda kake ma to wani yanayi kake tawa masallaci banza Allah ya ce duk wanda zai zo masallaci fa'atu had bil waqabi sakina wal qa ku tawa masallaci cikin nutsuwa da kuma yin abu cikin hankali amma wani fatal alwalar ma haka yanda ka san me a guje zai tawa masallaci kaga tun mai irin wannan ya saba umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce duk inda ku taɓo masallaci cikin nutsuwa da hankali abinda kuka samu da neman ku sallata abinda aka yi bakwa nan ku cika bayan liman ya yi sallah kuskure da biyu manzo Allah ya koyar da mu duk inda kake zaka taɓo masallaci ya koyar da mu wani abu ka Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعل في نورا كتنك ميميت وانا duk inda kake zaka kawo masallaci amma yanzu ba mai hayaniya da surutu daga waya duk ita ake a wannan layi kuskure na uku babba wanda tana iya yiwuwa ma wannan kuskuren ya sa ka rasa sallah shine wanda aka fara sallah ya zo zai ji wani gari ma mun sha wannan magana a darasi wanda tun daga kofar masallacin zai yi kafara yanzu zai tauma a duke kai a duke ma zai tauma ehm Allahu akbar ya duko ya shigo ciki a duke zai shigo kuma a ka'idar sallah shine in dai bin liman zaka yi duk inda liman yake a sallah a ka'ida idan ka zo sai ka ce Allahu akbar a tsaye sannan ka samu liman kuma abun da yake tun da wannan Allahu akbar din da kai ita ce ka fara sallah gun kai amma idan ka zo kai kai ruku ka ce Allahu akbar ba kai kabbara a tsaye ba baka da sallah domin ta kabbara harama idan baka yi ta ma baka fara sallah ba da yawa ana wannan kowa zai iya bada labarin abin da ya gani mai rahin zama a gun karatu da rashin bibiya da rahin zuwa gun malamai ya sa kana sallah amma ba ka sallah duk mutumin da irin wannan ne ta'adarsa a sallah wallahi bai da sallah in dai za ka yi kabarin ruku'i ka shigo a duke ka tsaya sannan dago daga ruku'i ka dauko ka dago tare da baka sallah duk inda liman yake ku ji da kyau in dai an fara sallah baka na a ka'ida idan ka zo sai ka ce Allahu akbar a tsaye ka fara sallaka da kafara karama sannan in iya rukuyi ka yi rukuyi ka same shi in iya zaune ka je ka same shi in iya sujjada ka je sujjada ka same shi shine ka'idar bin sallar liman wannan mahallin kuskure ne wanda yake faruwa a kun mutane da yawa muhallin kuskure na gaba sahu yanda ake hada sahu a masallaci ta kai ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci za a tada iqama kafin ya ce Allahu akbar ya fara sallah zai wayo-wayo. ya ga yaya sahu yake har ma sai naɗa wakilai a kowane sahu su duba su ga ya sahun kaiwa ne sahunku ya yake kaiwa ne duba mana sahunku sai an bawa manzon Allah report sannan zai shiga gaba ya ce Allahu akbar da sallah an ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce nan din tufafin su tufafin su tana take bara mutuwa domin tsabar hada sahu hada kafada da kafada ana gane ko kuma manzon Allah ya ce duk sahun da ya karkace to Allah baya kalansa da rahama sahu tsayayye daidaitacce to ne sahun da Allah ke kalansa da rahama kuma ya ce duk al'ummar da ba sa daidaita sahunsu a sallah to zuciyarsu ba za ta taba haɗuwa akan abu ɗaya ba eh sun dinga samun faraka a junansu akwai wani malami a Saudiya ina bibiyar maganarsa sai ke ce shi a tunaninsa irin abin da yake samun musulmai a yau na rarrabuwar kai akan aƙida ɗaya musulunci ɗaya littafi ɗaya amma mun samu fantsamuwa da rarrabuwar kai ya ce wallahi akwai dalilin rafi rashin haɗa samun sallah mai kawai tunda maza na ce fatak ta lifa ƙulubaku kar sai zuciyarku ta saba wannan matsala ce matsala ta gaba maza Allah ya koyar da mu duk mutumin da zai fara sallah liman ne shi a'a mabiyin liman ne a shi kadai zai sallah to akwai abin da ake ce masa du'aul istiftah addu'an azkirin da ake kafin ai kafaran harama kafin a fara karatu kai bayan kafaran harama kafin a fara karatu fatiha akalla ya zo da siga da yawa manzon Allah in yayi kabbara kafin ya fara karatu zai shiru sai ne sai na Abu Hurairah ta bi shi manzon Allah da Allah ba mu labari idan kai kabbara kana shiru kafin ka fara karatu sai ya faɗa masa irin abin da ake karatu ko ka ce subhanaka allahumma bihamdika aw tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayru wannan iya cikin azkar wanda yafi sauki a wannan dare amma akwai su da yawa sun wajen guda bakwai kuma zaka samu masallata 40 cikin 50 masa yi wannan kuskure abu na gaba bayan wannan a nutsuwa ka zamto liman ma kake bi tukun zuciyarka ta nutsu gangar jikin ka yi nutsu a matsayinka na mabiyin liman to shi ma da yawa daga cikin mamali rashin nutsuwan ne zai sa kuna tafiya ka faɗa daga faɗa da liman ko wani ma ya riga liman ma'aikata wani abu sallah kaga baka da nutsuwa kenan kuskure na gaba idan an ɗago daga ruku'i sami Allahu liman hamida kana ɗagowa bayan ka daidaito a tsayin rabbana wa lakal hamd mazala ya koyi da wani tasbihi da ake bayan faɗan rabbana wa lakal hamd aƙalla hamdan kathiran tsayiban mubarakan fi ko ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma shita wa mil amma bainahuma wa mil wa mil amma shita min shay'in ba'd duk wannan ana karanta bayan ɗaguwa da garkuwi ana fahimta manzo Allah ya koyar da mu yanda ake tafiya sujjada yanda ake tafiya sujjada in baka da matsala baka da ciwon gwiwa baka da girman jiki to ana so gwiwoyinka su fara zuwa ƙasa ana fahimta wannan wannan shine ra'ayi kusan na jumhurin malamai in lafiya kake baka da matsala amma kana da matsala anninka in ya fara zuwa baka da problem amma a sunna da tafi inganci gwiwa ta fara zuwa ana fahimtar wannan manzo Allah ya koyar da mu a irin wannan tsari sannan bayan sujada a sujada an ce mu nesanta hannayenmu nan da haƙarƙarinmu ka ɗan ba da balas a tsakanin haƙarƙarinka da hannunka amma da yawa haɗe hannu muke a cikin haƙarƙarinmu an ce manzan Allah laushe albuma an tamura bai ne dai labarar yar karamar tinkiya ko akuya za ta iya wucewa ta daɗin manzan Allah iya sallar don baya haɗe hannayensa a cikin jikinsa buɗawa yake ana fahimtar wannan idan an yi sujada na farko an ɗago akwai tasbihi da ake aƙalla alal aƙalla rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli tsakanin sujada na farko da na biyu in za ka iya kuma rabbi gifirli wa rahamni wa afini wa hadni wa jiburni wa zukuri bai da sajirtai amma da yawan mu babaye ana fahimta kuskure na gaba da ne mulahazarsa shine yin salatul ibrahimiyya a ƙarshen tahiyya salatul ibrahimiyya a ƙarshen tahiyya kuma ana yi a tahiyyan farko da na biyu ma haka malaman hadisi suka ce اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انك كملت تحيا bayan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai sai karanta wannan salati a tahiyyar farko da ta biyu ana fahimta wannan kuskure na gaba rashin neman tsarin Allah a bisa wa'ansu abubuwa guda hudu da manzan Allah ya ce mu dinga neman tsarin Allah a kansu a ƙarshen sallar mu a kullum shine satahiyar ƙarshe daga ita yi sallama idan ka kammala salatul ibrahimiyya zaka goya a bayansa kafin sallama Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ومن عذاب القبر ومن شر فتن المحيا او من فتن المحيا والممات ومن شر فتن المسيح الدجال wannan abubuwa guda hudu manzo Allah ya ce duk lokacin da kai tahiyan ƙarshe kafin ka ce assalamu alaikum to ka nemi tsarin Allah game da su dukkan wani bala'in da ya samu dan adam a jiya da yau da gobe to rashin tsarewa rashin samun tsaro ne game da wannan abubuwa ana gane wannan waɗannan ya'yan uwa kaɗan ne kaɗan ne daga cikin mula hazar da na ɗanyi game da irin kusakuran da muke samu a cikin sallah wanda ba masallacin ahalus sunna ba da wanda ba ahalus sunna a galabiya duk wannan tana faruwa kuma in abin ya ci gaba a haka wa an su da yawa za su sha mamakin su waye gari a gaban Allah ba su sallah ana fahimtar wannan abu na ƙarshe da za mu tsaye a kansa wajibi ne ya uwa mu mutunta inda muke yin sallah sannan mu mutunta waɗanda suke jagorantar sallah wannan matsala ce mai girma wanda tana nan ta fansamu ta fansamu a gurabe da yawa ga miliyoyin mutane masu miliyoyi millionaires a unguwa da yanki amma sai ka rena gunda suke ibada sai ka rena gunda suke ibada wani gidansa ga katon jen ga sola ga komai amma masallacin unguwarsu da ƙyar za a yi sallar minti biyar lokacin zafi a nutsuwa ba za a yi ba don ba wani abu da zai sanya yi masallacin ba to ku sani cewa manzon Allah da ya je garin Madina sallallahu alaihi wasallam kafin ya nemi inda zai kafa bukka sai gidansa ya shiga ya ne ba gidan masallaci domin a nuna wa musulmi masallaci ku ne mai alfarma a gona ana fahimtar wannan duk inda kake ka ba da gudunmawa wajen raya masallacin da kake sallah ko tsabtace shi ko kawo mai kayan ƙanshi in Allah ya yi ka mai wadata ne da hali ka canja wa masallacin tsari ya zamto iya ba da yanayin nutsuwa ya yi gabatar da ibada wannan ne zai sa za ga masallatai kaɗan ne suke da masu kula a cikin gari kaɗan ne ya sa hatta wani masallaci ma an ka samu sakaci ba irin abin da baya a cikinsa in iska ma yin siyo cikin darasi wani bakin masallaci don ba shi da mai kula ba komai an yi sallah an jawo an kifti abin da fege ba wani kwaɗo ba kuba ba ba da to irin wannan sakaci ne ga al'ummar musulmai sakaci ne kuma wajibi ne ku kula da jagororin ku na sallah limaman da suke muku sallah dole ku kula da su dole domin kun dora musu wani aiki ne mai girman gaske wajen binciken gyaran sallah da kabile da ba'adi da amsa fatawa da kaza da kaza kai kana can kana kasuwar ka kana can kana gona ka bar malin liman da bincike a littafi iya gano kallo da ba'adi dan kai amma kuma a ce ba shi da mutunci a gona wannan ba daidai bane ba daidai bane ku mutunta su ku girmama su ku ba su dukkan irin girman da Allah ya ba su wannan iya cikin kula da sallah da kuma ƙara ba wa sallah muhimmanci Allah ta'ala ya samu dace ina ganin za mu tsaya da insha Allah ba dan abubuwa sun ƙare ba lokaci ya ce mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da nasa kuskura ya kusa kurai da muke ta afkawa a cikin wannan ibada ta sallah Allah ba mu iko gyara Allah ka taimake mu Allah ta'ala ka yi mana albarka Allah ta'ala ka ba mu ikon irin sallar manzon Allah da sahabbai kuma Allah ka karba mana ibadun mu duka da rayuwar mu duka Allah ka ji mu Allah ka ji mu haifin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh